Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Gode Allah da ya nuna mana rana ita yau. da za a ci gaba da karanta diwani da fassara ta kamar yadda muka saba alhamdulillah za a ci gaba yanzu da karatu ba ta da wani bata lokaci ba wai haka mai addu'a Alhamdulillahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulanmu shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur yau biyu ga watan mars miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin.
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا في هذا المحضر والتاريخ بنظرة تأتي لنا بالزمر dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai ke bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi ba shi bukatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci tabaraka ta'ala zul jalal wal ikram alhamdulillah wancan lahadi mun nannaɗe kusan harfa guda biyu to akwai maganar da shi Ibrahim yayi radiyallahu ta'ala wanda ina gani ta kadai za mu dauka an muka dan fasa abin da zai fasu sai mu yi gaba kuma mu shiga cikin wasifti bi rabbin jadali bil ladaif wannan magana ko shine shi Ibrahim ya roki Allah karyewa almajiransa taraki karya hawar da su ta hanyar tsoro ko kwadayi shewa yace yana so Allah ya wa almajiransa taraki ta hanyar shukuru turakihimu ya rabbi bishukuri daiman to wannan magana shine zamu dan taba ta kadan a cikin maganar shi ya ce Allah ta hau hawar da su shi taraki bayan Allah sun yi magana a kai wato cirata daga hali zuwa wani hali shi yake ce taraki matukan mutum bai sani ba shi yana tira daga wuri kaza zuwa wuri kaza yana tira daga wuri kaza zuwa wuri kaza bai iya ganewa to a tsaye yake dole sai ka gano jiya a ina nake yau kuma a ina nake mutum bai gane wannan ya zama kamar dutse a wuri ɗaya kurum shi kenan sai ga sanin da mutum yawa shi ibrahim tun shekaru goma da suka wuce har yanzu ma haka yake bai ƙara komai ba bai fahimci komai ba wanda yake kuma da'iman cewa radiyallahu anhu ya faɗi ya ce nasiru bi sayrin yazdari waqta bazil tafiya shi cewa radiyallahu anhu kamar waljiya ce matakan mutum bai ankara ba za a yi ba shi to a ciru daga wuri kaza zuwa wuri kaza daga wuri kaza zuwa wuri kaza shi ake cewa taraki shi ne ma'ana التنقل في الأهوال والمقامات والمعارف بقدم الكشف والشهود shine turajihim ya rabbi mutum ishiru daga halaye zuwa makamatu zuwa ga ma'arifa ma'arifan nan hawa hawa mun yi magana kwanaki akwai sanin Allah da nafsu akwai sanin Allah da kalbu akwai sanin Allah da akalu akwai sanin Allah da ruhu akwai sanin Allah da sirru akwai sanin Allah da khafa'i akwai sanin Allah da Allah to labudda dole yau kana nan gobe kana to in ba haka mutum shi kenan sai san Allah da nafsu sai ya dauka ya san Allah da Allah irin sallan sanin Allah turawa ke mutum idan da wa Allah jiki yana wa Allah iyaka to zo da haka shine shi ya roki Allah ya ce turakihim ya rabbi Allah ka hawar da su daga ahwalu zuwa maqamatu daga maqamatu zuwa ma'arifu wannan tarakin da zaka yi musu bi kadamin kashfi wa shuhudi da digadigai na yaye hijabi da shuhudin zatin Allah za ta yi mutu taraki ba wai taraki ba ne wai da tafiya irin wannan ta kafa ba ba haka ake nufi ba a ya Allah kai marwaci ne yau ka zama mai kyauta kai makareci ne yau ka zama mai gaskiya mai girman kai ne yau ka zama mai tawabu an gani ko mai inkari ne yau ka zama mai taslimi ga shi nan hawa hawa hawa hawa hawa ko da yaushe mutum ya ringa sanin wani hali na rabu da shi wani hali na samu shi ne amfanin karatun makamatu dinin salam wanda idan mutum bai karanci makamatu dinin nan da ake ganin shi karamin littafi ba to da ya mutum ya gane me yake ciki sai ibrahim radiyallahu ta'ala ya kakkasa abin ya nuna mana yadda addini yake baki daya addini birni ne mai gidaje uku gidan farko islam gida na biyu iman gida na uku ihsan kowane gida yana da ɗakuna wanda yake ba lokacin magana su bane yanzu saboda haka akwai taraki akwai tadani akwai tadalli akwai talaki sannan akwai tawalli shi taraki shine hauhawa shi kuma tadani wato shine mirajin makusantan Allah miraji hadi shehu yana magana wurin da yake tawassuli da qur'ani din nan isru ruhil abd kullu layl Allah ka dinga isra'i da ruhin wannan bawa a kowane dare to iraji na masana Allah shi ake cewa ta dani thumma dana to dana din nan shine mi'rajin makusanta Allah wannan dunu da ake kowa da gwargwadon da ke wancan thumma dana Allah ke banta annabi da shi kusantar zatin Allah annabi ya kusanci Allah tabaraka ta'ala har ya karar da kusanci saboda haka shehu tijjar radiyallahu ta'ala anhu ya kusanci zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karar da wannan kusaci sai Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kusa har ma yana faɗin yanda abu ya ce duk sakan annabi yana yin fana'i cikin zatin Allah Allah yana wanzar da shi duk sakan shehu tijjar yana fana'i cikin zatin manzo Allah manzo Allah yana wanzar da shi duk sakan ina fala'i cikin zatin shauti jan shauti jan yana wanzar da ni to saboda haka duk inda Allah yake Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin shi ne annabi ne ba da madadi to albarkar wannan fala'i da shi Ibrahim ya dinga yi cikin zatin annabi duk inda Allah yake Allah shi Ibrahim shi ne mai badawa a wurin gane wannan shi ne zai zama sauki wato rayuwarka ce sauki mutane za su yi kamar wanda wasu asirarai ne muke faɗi ba wani sirri a nan fahimtar wannan shi zai sa rayuwarka ce sauki abin da kake nema ba zai baka wahala amma matukar baka gane wannan ba ka dinga wahala kenan kullum kai ta tunani abu kaza a fili ne abu kaza a fili ne ka kasa tafiya cikin Allah kana tsaye a wuri ɗaya kullum to zo da ka gano wannan in har mutum ya iya gane inda ake bayarwa to ba zai wahala samu ba amma matuƙar mutum yana zaune yana tunanin wani abu ne da ke bayarwa bai taɓa ganin abun ba ma to dole ta wahala a rayuwar shi amma duk ran da igane a shi a wuri kaza ake karɓa Allah ya riga ya bayar tun azal karɓa kawai ya rage to a wurin wa ake karɓa ne to gane wanda ake karɓan a wurin shi ne abin da ake so shi yasa shi Ibrahim ya zauna idin da wannan bayanan dai duk dan a gano dan kar a sha wahala radiyallahu ta'ala anhu to saboda haka wannan shine ma'anan kadani shine wato mi'rajin makusanta Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake gejinsa yana kaiwa zuwa kaba kausai ne
to sannan sai tadalli shi kuma shine saukar makusanta Allah in suka kusanci Allah tabaraka wa ta'ala abin da zai sakko musu da tadalliyat shi ake cewa tadalli summa dana fatadalla ya kusanci Allah Allah yi masa abin da ya mai na tajalli to a talaki shine karban abu daga Allah kai tsaye ba wasu da a tawalli kuma bayan an gama gana an karba abin da za a karba a dawo to dawowar daga Allah ne zuwa ga Allah ba zuwa daga wani wuri zuwa wani wuri ba to shi ne ma'anan abin da shi ke nemi wato dai a takaice kure kihimu ya rabbi hawahawar da su daga halaran nasutu da godiya zuwa halaran malakutu Allah hawahawar da su daga malakutu zuwa jabarutu da godiya ba da kwaɗayi ko tsoro ba Allah ɗauke su daga jabarutu ka hawa hawar da su zuwa lahutu shi ma bi shukuri. Allah ka ɗauke su daga lahutu ka hawa hawar da su zuwa ta'alluki da hahutu shi ma bi shukuri. Kuma wannan abin ya zama da'iman a koda yaushe. To shi ne ma'ana in mutum ya gane wannan taraki ɗin zai gane shi a tana kulu ya kunu bil istigraqi fi nuril jamali. Mutum ya istigraqi ya halaka kenan a cikin hasken kyawun halar Allah. tabaraka wa ta'ala sai yace ya rabbi wato ma'anan ya mahalicin kowane abu mai arzuta shi mai hana shi mai bashi mai ɗaukaka shi mai kaskanta shi shi ne ma'ana to saboda haka almajiran shehuran suka zama hammaduna haka ake kirmi shi yasa ko da yaushe suka haɗu ba su da aiki sai hamdala ba su da aiki sai hamdala da zai bi lawoyi muna tare da shi har hamdalan ma yayi ni ba zan iya kirga wacce ba ni ma haka ba zan iya kirga wadda ne ko ba mu sani ba ma muke sai to haka almajiran shi Ibrahim suke shine hadisin da Annabi ce ranar alkiyama akwai kiran da za a yi musu kuma idan ka kalli hadisin da kyau zaka san ba wai dan ana san shi ko dan ana biye da shi bane yasa ake danganta hadisin ga mabiyan shi in ka kalli hadisin da kyau zaka gane abin da Annabi ya ce yunadi yawmal qiyamati bi yaqumil hammaduna fataqumu zumratun fayyun sablahum liwa'an فيدخلون قيل ومن الهمادون يا رسول الله قال الذين يشكرون الله تعالى على كل حال سؤالين الذين يشكرون الله تعالى على كل حال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي رانا القيامة مي كرا زي كرا زي تي إلا ما سيوان قوديا قال الله دلنا وان بسينا هذا الحمد لله الحمد لله من قود الله من قود الله كل أجل النبي يتي رانا القيامة ذا كرا زي وان نمتان قتاش تسابن كتا رسول الله su wane ne waɗannan masu yawan godiya ga Allah sai Allah ya su ne masu godiya Allah a bisa kowane hali suka tsinci kansu a wani lafazin kuma annabi ce Allah zai ne yashkurun Allah ala sarra'i wa darra'i su ne wanda suke godiya Allah a bisa tsanani da kuma farin ciki da kuma yalwa ko a yalwa ko a tsanani su ba su san cikin godiya suke kawai za ga mutum talauci ya mai kanta amma yana ta alhamdulillah to wannan ba abin da yake sa mutum ya samu wannan shukur din har ya iya zama daga cikin tawagar shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu illa taimakon Allah tabaraka wa ta'ala babu dabara a ciki to ko da haka su ne da wato dalilin da yasa shi shugaban su kenan shi Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ke cewa wala aftarat aynaka ahla ma'ishatan min al-abdi fa walhamdulillahi kulluhu wanda gaba ɗaya ma shi kulliyarsa kaf alhamdulillah ne dan ita kanta godiyan ta tafi hawa hawan ta shi yace to ni baki daya na ma in ka ganni kaga alhamdulillah in dai kana so ka ga zatin hamdala to kalle ni kawai da ka kalle ni to ka ga zatin hamdala zatin godiyar Allah saboda haka asalin godiya yana ta'alluki da zuciya ne da harshe da kuma gabbai shi wannan dai tura kiwo ya rabu da shukri din godiya yana ta'alluki da zuciya da harshe da kuma gabbai to saboda haka godiya gaba daya imma ya zama godiya ne na zuciya imma ya zama godiya ne na harshe imma ya zama godiya ne na gaba yanda ake godiyar zuciya yanda take shine nufin alkhairi da kudurci alkhairi da dukkan halitta Allah ba wai mutum zai zauna bane ta faɗi haka da baki a ka kudirce alkhairi da halitta kuma ka nufa halittar Allah da alkhairi kar ka kudire sharri da halitta kar ka nufa halitta da sharri mutum ɗaya halitta ne
in ka nufi wani ɗaya da sharri ko ka kudure wato sharri ga wani ɗaya to baka gode wa Allah to godiyar harshe kuma shine bayyanar da godiya din ta hanyar alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi da yawan faɗi da zaran aka haɗu da kai ah to ya ji a alhamdulillahi ai godiya ta tabbata ga Allah mun gode Allah mun gode Allah da'iman to wannan godiyar harshe kenan to sannan godiyan gabbai shine aikata duk ni'iman da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka cikin da'ar Allah da kuma tsaruwa da kiyayuwa da wannan gabbai a basu saba wa Allah shine har muka faɗi wancan satin da muka zo kan abu muka ce turan kihin ya rabi bi shukuri da'iman shukur din nan a shine wanda shi mu shamalin marsan da radiyallahu ta'ala ne ke faɗi ke cewa ashkuru الحمد هو الثناء بالجميل تعظيما للمسمى ذي الجلال والإكرام الحمد إن كان الحمد الحمد لله wato yabo ne kuwa sana'u bil jami shine yabo da kyawawan sunaye da kyawawan sufofi ta'ziman lil musamma saboda girman mai sunan zul jalal wal ikram yace wa shukru huwa muqabalatu ni'mati bid dad dun al ma'siyah in ka zance shukuru shine fuskantar duk ni'iman da Allah yi maka da biyayya babu sabo ciki duk abin da Allah ya maka na ni'ima to ka gode wa Allah da wannan ni'imar kar ka saba masa da ni'imar har ma kawo misali muka ce in misali Allah ya baka kuɗi to wannan kuɗin da Allah ya baka to nuna godiyar Allah ba ma'anan wai ka gode wa Allah ka zuba kuɗin nan a kwali ko ka kai banki ka kimshe ka zo ka kwanta akan katiba ka kunna AC kana ta alhamdulillah ba ba wannan ba ne shukuru shukuru in ka samu kuɗi to ka tuna shehinka sannan ka tuna babarka sannan ka tuna babanka shehinka shi ne farko wanda za ka fara tunawa in wani ya gane zai ce kaji bai san inda zai ce ka biya ba magana iyaye biyu ne kuma kowannensu umarnin Allah yana kai akwai ubanka na ruhi akwai ubanka na jiki ubanka na jiki shi ne wanda da ya ga kayi da zai sai sabulu da sosai ba da ya gani ka ta yage zai kokari ki ba ga kuɗi ce ce ka kasuwa ka sai ka sai riga da ya ganka cikin damuwarin shi kuma ubanka na ruhi shi ne shehin da muka ce in ka samu shi za ka fara tunawa shi ne wanda ko da yaushe takobi na hannunsa yana kore maka shaidan sun yi daidai shi wannan so ce ga kayi kiba ba ya so ga kara ne ya ga kara ne so fa a baka abinci shi ko wanda shi in ba ruwan ka ba ruwa ba abin da ya dame da jikin ka ko kara ne ko ka ciyawa da riga ɗaya ma duk ɗaya ne a wurin shi dai ya ga ta zama na Allah tsantsa kawai to saboda haka shi ne in ka samu ka tuna shi ka tuna mahaifiyarka ka tuna mahaifinka sannan ka tuna limamin anguwanku ka tuna ladanai ka tuna sauran shehunnai da mukaddamai sannan ka tuna dukkan dangi duk wanda bai da shi kai kokari ko da kirista ne makwabcin ka bai da shi shi ma ya ga masa wani abu ciki wannan shukuru ke shi ne makamin da mutum bai zama shehi sai ya kai sai dai in mutane su naɗa shi da baki amma ya zama shehi a aikace sai ya kai wannan makamin shehi da suhi ba mutane ke naɗa su ba harfan sunayen su ke naɗa su su zama su harfan kalmomin su za su naɗa maka rawan shehi farko ya zama shakiran lillahi tabaraka shine shaykh ash-shaykh wannan shine din farko ya zama shakiran lillahi tabaraka wa ta'ala bi jami'i maratibi shukri wannan maqamin turaki mu ya rabbi bi shukri farko ya zama shakiran lillahi tabaraka wa ta'ala fistar ra'i wa barra'i sannan wannan yaɗin nan da ke gaban shine ya zama da'iman alal yaqini ya zama mukinan billahi tabaraka wa ta'ala ya zama da'iman shi cikin yaqini ta baya shakkan wani abu na Allah tabaraka ko wani abu da ya shafi annabi ko wani abu da ya shafi shehu tijjani ko shehu ibrahim ya zama yana da cikakken yaqini akan wannan ba magana da za a gaya masa ta firgita shi ko wata magana ta dame shi yana da yaqini akan shehu ibrahim duk abin da aka faɗi ya san shehu ya ce ya wuce nan wani sai shi an kai shi da Allah bai kai shi ko ya an faɗi wata magana wata katuwa ko wani ba wata magana babba a kan shi Ibrahim in dai an faɗi ta to kankanuwa ce sai dai ba faɗi ta ba to anan take babba to saboda haka wannan ha na ƙarshe kawun din nan na ƙarshe ya zama kha'ifan min rabbihi ya zama mai tsoron Allah ko a gida ko a daji ko da ya bar garin su ko yana garin su shi mai tsoron Allah ne ko an sa shi a ƙasa an binne mai tsoron Allah ne to in ya zama haka to ko halitta tana so ko ba ta so ko ta yadda ko ba ta yadda ba ismuhu hashayar kawai to in ko bai shiga waɗannan sharuɗan ba to shi kenan suna ne kawai suna ne to haka sufi sufi ga sadu ga wawu ga fa'u ga yawo ya zama wato tsarkakakke safiya sannan ya zama a wafiyan ko muhiyan bil ahad ya zama mai cika alkawari ya zama mai tsarki ya zama mai cika alkawari sannan fa'u din ne ya zama faniyan ƙararre ne shi ba wai sai wani abu ya faru ba shi ko a yi zikiri ko kar a yi zikiri ko a zo kunnen shi a sa kanangu a dinga tashewa shi zikiri ne kurum babu wani abin da za a aikata ba zai sa shi ya fana'i ba ba sai an ambata Allah kawai zai fana'i ko a shari'a kai sai ya fana'i saboda dalili shi kullu shay'in halikun illa wajahu lawul hukm kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbih daiman shi da ya kalma ko ya ji wani sauti min indillahi wallahu khalaqakum ma ta'malun kawai to sannan yawon din karshe shi ma zama akan yaqini da'ima to wannan shine su wannan shine sheikh to haka al'amari ne to sannan wannan shine godiyan Allah wanda ake yin shi wato da baki mutum ya bayyana godiya da baki ya yadda da Allah tabaraka ta'ala sallama wa Allah tabaraka ta'ala dan abin da Allah tabaraka ta'ala ya umarni da shi ya aikata Allah ya ce fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce inna Allah lazu hablin 'alan nas walakinna aktharan nas la yashkurun wannan ayat da yan gida ake su ne waɗanda Allah ya musu falala inna Allah la zu fadlin ala nas ba kowa da kowa ake magana walakin na sarun nasu la shukuru to wanda ya bishe Ibrahim shi ya samu godiya to sannan Allah tabaraka ta'ala kuma yace summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun bayan kun yi sana'i muka yi bakatin su dan ku gode shine summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun lokacin da shi Ibrahim ya zo dan dariƙar tijaniya sun yi fana'i sun kasa yin baka'i sun kafa wanzuwa manyan kenan ƙananan ko ba wanda ma sun yi ake yin fana'i da yawa manya sun yi fana'i amma sun kasa yin baƙa'i da shi ibrahim ya zo sai yi fana'in wanda ba su yi fana'i da yi baƙa'in wanda suka yi fana'i ba su yi baƙa'i to shi ne mana summa ba asna kum bil hayatil haqiqiyya sannan muka wanzar da ku da rayuwa ta haƙiƙa ta gaskiya wal baqa'u da kuma wato wato muka wanzar da ku min ba da mautukum ai fana ukum fi zatin lahi bayan kun yi fana cikin zatin Allah tabaraka wa ta'ala da annakum tashkuruna ai da kai tashkuruni mata tauhid wal wasul bi suluki billahi shine ma'ana dan ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ku gode wa ni'mat tauhidi da saduwa cikin suluki cikin Allah tabaraka wa ta'ala wani wuri kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukaddiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun yuridu Allah bikum al-yusra ma'anan shi Allah yana nufin ku da sauki ai dulu usuli ila maqamit tauhid wal imtidad bi qudratillah Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin ku da sauki da nufin saduwa zuwa maqamin tauhidi shine tarbiyya kenan wannan da shi Ibrahim ya zo da shi in mutum bai samu tarbiyya ba yana nan cikin ƙasuru yana nan cikin wahala bai samu yanci ba to Allah yana nan ku da sauki ku usuli zuwa makamin tarbiyya kadai ta Allah kuma ku samu ainihin cikakken wato tanadi da kuma cikakken ƙarfi da kudrar Allah tabaraka ta'ala wala yuridu kun usra Allah tabaraka ta'ala bai nufin ku da tsanani ai takalluhul af'al bin nafs da'ibatul ajiza Allah zai so ku kallafa wa kanku ayyuka da wannan zuciyar ta kurarrauna ga shiyayya ku bar Allah ya aikata abin da yake so wani wani tukumin iddata wani tutanni ne tilkal maratib saboda ku samu cika waɗannan martabobin wanda kuka yi tarbiyya bayan kun kun san kuke manta da su in mutum ya tarbiyya ba a so ya manta da martaba ɗaya daga cikin har martabobin nan da ya sani al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batin to ɗaya daga cikin wannan martabobin ba a so mutum ya manta da su saboda haka duk in addu'a za ta tashi dai halar da ido wasa iro ki Allah bukatar shi za ta biya sai dai kuma in shakka ta bujiro ya fara kuma sake sake saboda rashin zikiri da yawan tafakkuri da muhasaba har ya manta ma da abin da yi ya fara tunani da zuciyar ta bujiro masa wani abu na maruwa sai fara uzu billahi ya dauka ya sabu to saboda haka والأهوال والمقامات الموصلة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتعظموا الله وتعرفوه معنى ولتكبروا الله كينان على ما هداكم تجرم مع الله تبارك وتعالى أبسا أبن دي مكنا شريعة شين ولتعظموا الله فعظم الله تبارك وتعالى وتعرفوا كما كتنش وتعرفوا أزمته كتن جرم الله وكبرياءه تتوككسا على هدايته إياكم أبسا هداية دي مكنا باقشي إبراهيم دي ila maqamil janni ya sadar da ku zuwa maqamin fana'i kai ta Allah wa la'allakum tashkuruna bil istiqamati amarakum bi zalik wato shukuru din nan anan istiqama ku daidai ku tsaya inda shi ya tsira ku inda shi ya ne muku iyaka ce nan za ku tsaya ku tsaya dan inda shi ya tsaya nan annabi ce tsaya inda annabi ya tsaya nan Allah ya ce tsaya saboda ka in ka ce a to ai inda shi ya ce ka ba bari in je in duba ba za ka taba gani ba to ko da haka shine ma'anan wannan san Allah tabaraka ta'ala kuma yake faɗi ke cewa wa laqad nasarakum Allah bi badr wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun wani wuri ce ma yuridu Allah li ja'ala alaykum min haraj ولكن يريد ليذهبكم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني من ضيق ومشقة بكثرة المجاهدة معنى wannan ayar ma yuridu Allah ne ja'ala alaikum min harajin Allah tabaraka ta'ala bi halittu ku yana nufin ya sanya muku tsanani ba Allah bai haka ba yani min dikin na daga kunci wa mushaqqatin da tsanani kika zatul mujahada wato yawan mujahada a shiga kogon dutse a shiga wannan daji wal mukabadati ana ta wala halu walakin yuridu li yashrakum abinda Allah yake nufi yana so ya tsarkake ku min al hayatil muslimati was sifatil khabisa daga ainihin yanayin nan na dukkai da kuma sufofin nan na kazanta munanan sufofi kana tunanin kana da iko kana tunanin kana da miji ka manta la haula wala quwwata illa billah sai ma kana ta gogayya da Allah akan wannan kana duk abin da ya faru da kai ka dauka dabarar ka ko duk wani abu da ya faru da kai ka dauka karfin ka ne ka kasa sallama Allah dabarar sa da karfin shi to wannan shine ma'anar to wani timmu ni mutu alaikum duk takamili ya cika ku da ma'arifa ke wala annakum tashkuruna نعمة الكمال بالاستقامة والقيام بحق العدالة عند البقاء بعد الفناء شنو معنى ولعلكم تشكرون كجودي يا الله كجودي ونعمة الكمال بالاستقامة ده كوكا سامو تشكين شأنن إريكا ده فايلة kuma ku tsayi da haƙƙin adalci yayin baƙa'i bayan kun yi fana'i cikin zafin Allah tabaraka wataala shi ne Allah yake cewa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun ونوري الله تبارك وتعالى واذكروا إذا أنتم قليل مسترعون في الأرض تخافون أن يتكتبكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر يرزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون شيء لترك إيم يا رب بالشكر واذكروا إذا أنتم قليل وتنا لوكشن ده يتي كدان القدر واتو قليل القدر واتو يوانكو ya zama daidai kuka zama kaɗan lokacin kula zuwa ana koranku ana ɗauki kyallon ma ana yaga ana konawa ana dukan mukaddamanku ku tuna wannan lokacin mana li jahalikum wanke dawa kuma an nurin ilimi saboda jahilcin ku da yankin ku gabarin hasken ilimin da shi Ibrahim ya zo da shi mustalahuna fil ardi ay ardun nufus kuna ma ababan wato raunatawa a cikin kasar zuciyar nafsu takhafuna an taqaddamukum nas ay nasul quwa alhisiyatu yabuhu nuhuzukum wato saboda raunin zukatan ku fa awakum ila madinatul ilmi sai Allah tabaraka ta'ala ya tattaro ku idan ka ku a hannun Shehu Tijjan ku ba wa Shehu Ibrahim ku ya tattaro ku ya kawo ku birnin ilimi wa ayyadakum bi nasrihi fi maqami tauhidil af'al Shehu Ibrahim ya tattaro ku ya karfafa ku ya taimake ku a maqamin tauhidi yani tarbiyya tarbiyya kadaita aiki ga Allah ka gano cewa dukkan abin da ya faru ba ba dabarar ka ne ba aikin ka bane aikin Allah shine fana'i cikin ayyuka kuka samu wannan warzakum min at-tayyibati yani tayyibatu ulumi tajalliyatu sifati shine warzakum min at-tayyibati Allah da yarko ta'ala ya arzuta ku daga dada dan abubuwa na abinci wato abincin ulumman tajalliyatu da tsohon Allah shine abincin la'allakum tashkuruna ayni imatal ulumi al-wahdiyati wa tajalliyatu ar-rabbaniyati bi kulli shine da Allah kun tashkuru ku gode wa Allah ku gode wa ni'imar ilmai wanda shi Ibrahim ya zo da ku kyauta daga Allah ba tare da wani kokarin ku ko wani dabarar ku kuna zaune haka kawai kuna kasuwanci wasu kuna zuwa office wasu ku kowa dai bai bar aikin da yake ya shiga alwa ba amma shehu ya zo ya kawo mishi ilimin da zai gane Allah yana inda yake bai tashi daga wurin ba bai galabaita ba bai wahala ba kuma wani wuri ya ce ma Muhammadu illa rasulun kada khalad min qablihi ar-rusulu afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqin falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu ash-shakirin su dai waɗannan din nan sura ilmi ya rabi bi shukr a wani wuri ya ce ma kanin nafsu lan tamuta illa bi idnillah kitaban mu'ajjala wa man wa man yurid thawaba ad-dunya nu'tihi minha wa man yurid thawaba al-akhirati nu'tihi minha وسند الشاكرين وكان wannan ne shi tijan radiyallahu ta'ala ne yayi magana a jawahirul ma'ani radiyallahu ta'ala anhu magana da yayi ce wannan kullum garkashi barin ni'am mutane baki ɗayan su sun nutse cikin tekun ni'imar Allah illa annahum la yashkuruna sai dai ba sa godewa Allah shi ga ni'ima ta bai da ya faida ta ko ina har ne faida yana ta zamani dan kul waje gairu mukaddare ga zamanin ka ba kunci komai ya sauki amma baka gane ba gane manufar shehu ibrahim da gane abin da shehu ya zo da shi shi ne waye ba in mutum bai gane wannan ba bai waye ba ku sai da aka shehu tijjani ya ce Allah ya ce wa qalilun min ibadihi shakura kaɗan ne daga cikin bayina suke godiya gare ni sai ta zai ce za a rada Allah bi abdin khairin in Allah tabaraka ta'ala ina nufin bawa da alkhairi wa an yaj'alahu min hawasi ibadihi yana so isan ya bawa daga cikin kebantattun bayansa arrafahu ma alaihi min an-ni'am sai isanar da bawan irin baiwar da yi masa na ni'ima wa alhamahu shukraha kuma sai iwa bawan ilhamin yanda zai iwa wannan ni'ima godiya walan yazid shay'an ba zai ƙara komai ba zai ƙara wani abu ala zalika abu ta wannan da kulli maksusan da wannan godiya zai zama abin keɓancewa wurin Allah fa kullum dukkan halitta Allah muna amun alai babu wata halitta kwaɗe wacce ba a yi Allah bai mata ni'ima ba amma ka sani shi da yake wal maksusu abin keɓancewa a cikin halitta man shahadaha wanda ya ga wannan ni'imar da Allah ya masa to su ya su ga ni'imar da Allah ya musu ba in faila ba su kaɗai ne suka san ni'imar da Allah ya musu amma banda dan faila illa qalila wanda ya san irin ni'imar da Allah ya masa ta aiko Annabi Muhammad ba ni'imar da take aiko Annabi Muhammad to Allah ya turo ka zamanin Annabi Muhammad amma baka gane ba to sai raka shi ta gane ce dukkan halitta Allah ababan yiwa ni'ima ne amma ke kantacce cikin halittun shine man shahada wanda ya ga wannan ni'ima sannan shi ta gane da ashkur babullahi shi ita wannan godiyar da shi Ibrahim ya ce tura kimu ya rabu da shukuri to godiyar nan ita ce kofar Allah al'azam mafi girma wa siradul aqwam kuma godiyar nan ita ce tabarkin Allah mafi daidai wal hadha qa'ada shaytan bi sabili saboda haka ne shaytan ijo bakin wannan kofa ta shukuru su zauna da aka kayayyakin sa bakin kofar shukuru bai je kofar kowace ibada ba sai kofar godiya nan yaji itari saboda ya san nan ne Allah yake so yasa ce wala ta jiru aksar hum shakin ko kuma yake to shikenan Allah na ga abin da shedan ya faɗi to ni kuma ina roƙonka almajirai na tura kihin ya rabi bi shukri yanzu ya ta zama bakin kofa ya ta zama ba abin da ya dame mu to sai da haka ya je dan ne da suddu an wal mu'mini da dan ya tare mu'mini daga barin shiga ta kofar shukru to sannan daga nan sai shi ta zan tsoji Allah razu ya ce sun mai kuru shahidan ala zalika sai shi ta zan yana faɗi saboda ya kafa shaida akan wannan kauli ta'ala faɗin sa ta'ala hikayatin qaulul ladin hikaya na faɗin da anannan Allah tabaraka ta'ala da yake ta'ala haqqu danna na musradakal mustaqim ma'anan shi ai a akar danna lahum fi tari fi tariqi tauhiduz zati wato zan bijiro musu in hana su sakewa a cikin tabarkin tauhidi tarbiyya kadai ta zatin Allah zan hana su wannan wa amna annahum sannan zan hana su an sulukiya daga barin shiga wannan tabarki na tarbiyya sanin Allah da an ishgirahum jama'a wa zan shagaltar da su da abin da ba kai ba ya Allah shine ma'anar la'aqdan lana musra'atul muslimin summa la'atin lahum sannan zan zo musu zan tawo musu ya ubangiji wato summa la'atin lahum ay min al-jihatil arba'ati zan zo musu ta gabas da yamma kudu da arewa min bayna aidihim zan zo musu ta gaban wato wato ta gaban su da an yi annunhum min makar Allah tabaraka ta'ala yanda shedan shi in ya zo ta gaban bawa sai amintar da bawa makaru na Allah tabaraka ta'ala sai gurruhum ya rude su da annallaha zai dinga ga baya ciki kafin kafin Allah kuwa ai Allah gafurur rahim duk abin da ya dama aikata ai Allah mai gafara ne mai jin kai ai baka da matsala sai kai kawai abin da shedan zai dinga yi kenan fala yakhafuna hatta yusaddiqahum an ta'ati sai kaga mutane su ba sa tsoron Allah har sai shedan ya daƙilar da su gabarin da'ar Allah to wa min khalfihim da an yukhawwihim min al-faqri abin da shedan ke nufi da atin nan min bayna aydihim wa min khalfihim wato zan zo ta bayan su zan tsoratar da su talauci yasa kowa sai zamu je gaba ya san talauci yana tsoron talauci duk ma shirkin shedan sai ku zo tsoratar da kai talauci wa bai atul auladi ya tsoratar da kai tarayyar ƴaƴa na kalbi ya hana kai ta ai gara ka kokari ka tani ga abin da zaka tani saboda in baka nan ƴaƴanka sun jiru kai kokari ka kafa su kar ka bata kanka lokaci ai kaza ai kaza sai ya harridahu alal jin sai kwadaitar da mutane a musafan tara abin duniya wal iddikhara lau da sanyi wa ƴaƴa tanadi wal anfusin da kawunan su fil mustaqbali wai saboda nan gaba in ta Allah yana nan tun azal har abada ma yana nan a gani ko inda ta yi luhu ɗula al'amari yayin gurinsa na tsawon wato wato wato tsawon aiki mutum idan da guri sai na aja kaza sai na tanadi kaza a yanzu kaga wannan dan abubuwa da nake samu ina so in gina in gidaje ne saboda yara in sun taso ai saboda kaza da san rana sai Allah zai turo gobara duk ta kone su saboda Allah ba ya masa dabara sai Ibrahim shi kadai ne wanda an bi shi zai datse maka dabaru mai da kai ga Allah ka tuka rigar miji ka tuka kalbul ikhtiyari kar ka zama kana da miji ko wani dabara sallama wa Allah kawai a gani ina wani yana cewa bihi wa ilayhi fi anu tasarruf muradi muradu lahi wal abdu kal qalam ni ma uban tafiya jagoran ku ban da wani manufa bihi da Allah nake ne wa ilayhi zuwa ga Allah fi cikin Allah anhu daga Allah tasarrufi dukkan tasrifi na yi muradi abin da nake nufi muradul haqi shine abin da Allah yake nufi wal abd wannan bawa da kuke gani hamilul ismil azim al azim kal qalam kamar alqalami ta hannun marubuci kawai to zo da haka shine shi da yake to zai zo ta bayan su dan yi nuna musu cewa kokarin tsara abin duniya dan su aje yayin su wani aimanihim zan zo ta daman su shine da an yi zayyana alhum alaihim fada'ilahum shine sai shi dan ya zo sai in kawata maka irin falalar da Allah yi maka ai kana da daraja ai kana da kaza ai kai dinnin kaza yanzu samun irin ku ai dauya dan yaje in dufa ba ilimi sai ringa ba su mamaki da irin falalar da suke dauke da ita da ulumin da irin ilman da suka tara sai su ringa dauka irin ilman da suke da shi wata siyasa a wurin Allah Allah ina ruwanka da dukiyarka ko wani ilimin ya yake a ranka kawai shine wa an shama'ilihim da an yi hamilahun alal ma'azi shi ne sai shaɗin ya ɗauke su a jirgin ruwan sabon Allah wal maƙali da munanan ayyuka wa yad'uhum ila shawati wal lazzat shi ne zai zo ta hagun su kenan sai ƙawata musu ƙara musu san bin sha'awa da san bin abubuwa masu daɗi na rayuwa shaɗin ya ce to wala tajidu aksarahum shakirin ay musta'amilina liqwahum wa jawarihahum wa ma ana amallahu bihi alaihim fi tariqi sa'ati wat taqarrub ila Allah ba za a samu wanda za su aikata karfin da Allah ya ba su da gabansu da abin da Allah ya musu ni'ima da shi ba ba za su sarrafa cikin ainihin tabarkin da'ar Allah da takarrubi zuwa ga Allah ba to abin da shaitan yake nufi da wannan ayar ce ina ganin
ليس لا الله ثم سلامه وست درد تو بھی رد جا جلے دل آدائی تھی شوني رافعت الكل لله سيدي لئن شد عني بالعنين ما داروا من ذا الله حبيب إلى العاشق دمعه هبه من ذا الله حبيب خليل خاتم ومقدم من جمع الله بشير ناذر عاجب وثناؤه غلبت يا من إنه الدار مفرد دارتي وإنا لكل الأنبياء خواريتا وهم كلهم غر سرات عاجلة فموسى وإبراهيم ما نجلي مرياني بسم الله الرحمن الرحيم
da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko kuma la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu
harful waw
ko yace harful wawi
wasittu
Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa jazawallahu anna khairan yace wa tifna amince bi rabbin da ubangiji ya jali wanda ilin baiwa min laqaifi da tattafin ilimai wanda ba a gani sai an sa glass daga halara wasu irin ilimai ne ake cin su da ka'ifin ulumi wal asrari ba wai tausayi ya kashi ne da ka'if ba wato in kana duban tattabai sufaye kaga sun tsanyi wani rubutu a sama sun sa ladifatun sun kewaye shi to ka tsaya a wurin ka duba da kyau za a yi farin ilimai ke ƙwarai da gaske duk inda kake duban tattaban tasawufi kaga an sa da ifatu to tsaya ka tara hankali a wurin shi ne shi ne ce to irin wannan latifa latifa latifa din Allah ya bani su duka na amince da ubangiji wanda ilmin baiwa da sanin tattasan ilman da wani na baya ganin su tattasan ilmai sun kasu hawa hawa hawa hawa hawa hawa tun daga kan ululu ma'arifu daƙa'iku raƙa'iku ga sunan ilmin sahu ilmin mahaku ga sunan su ululu dakku ga sunan ilmin dakku dakku ga sunan wasu ilmai ne hawa hawa haka su wanda yake sanin sai shi shehu radiyallahu anhu wa bil mustafa sai ce bayan Allah ya mun baiwa da sanin tafsa san ilimai wanda yake kowa ya san ɗaya daga cikin su in ya ɗan sai zai ga al'arfi ɗaya daga cikin wannan laƙayi latifa ɗaya in mutum ya sani ya tsaya kai shi ga al'arshi to ni Allah ya bani laƙayifin da yawa eh shi ne dalilin da ya sa saboda tsaban laƙa'ib ne ba yana zaune a zariya da ya hango alƙiyama ko ba ya haka bane ya ce ga sanin ina ganin ta ranar alkiyama ga yanda za a yi ga yanda za a yi kuma za ku ce na gaya muku to na ɗaya ku kenan sannan kuma yi mun baiwa wadda mustafa al-muqtari yi mun baiwa da san al-mustafa abin zaɓin Allah al-muqtari abin zaɓin halitta ainul ma'arifi wanda sanin sa shine hakikalin sanin Allah da mun so za mu fassara jawara tun wancan wancan na cikin farko farko ne wani baiti da shehu to akan wannan ainihin ma'arifin labud da jawar ta kamalu za ta fito amma ba wannan lokacin ba ina ga sai dai Allah ya kai mu zuwa lahadi saboda ainihin ma'arifin a kawani to ya kamata lallai a fassara jawar ta kamalu kamar yadda muka fassara salatul fati to shi ne shehu ke faɗi Allah ya mun baiwa da soyayyar abin zaɓin Allah abin zaɓin halitta wanda sanin sa ne hakikalin ma'arifar Allah. sai ce ɗawainiya ta lamurrana na yau da kullum. Na ɗaukaka su baki ɗaya na miƙa su. Ga Allah, tabaraka wa ta'ala. Wanda shi ne shugabana. Wato shi ne ce ba fa wai ni kaɗai na tashi na tayorin Allah na kai lamurrana. A'a, ina da tsanin da na taka na miƙa wa Allah lamurrana. In baka san tsanin ba ba, ce tsani na.
al-mahmudi halin da na taka da nika wa Allah komai na in baka sani da shine abin yabo sama da ƙasa da suna Mahmudu babu lataifi wanda shine kofar tattafan ilimai na Allah tabaraka wa ta'ala shi annabi Muhammadu shine kofar wannan ilimai lokacin da Allah ya tafi Isra'i da Miraji ya karbo dukkan waɗannan ilimman a wannan tafiyar da yayi ba nan kowa ya tabbata ba ma mai shakka ba ba nan karbo sallah ba dukkan abubuwa na shari'a nan annabi ya karbo tafiyarsa nan ya karbo sallah to nan ya karbo dariqa nan ya karbo hajiya wannan tafiyar a wurin sallah Allah ya bayani amma wurin maganar sha'anin dariqa da sha'anin hajiya sai Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha sai aka shiru saboda haka dukkan ilman saboda annabi ya yi munajati iri daban-daban iri daban-daban tun daga gida kwance da yi akwai abin da ya faru a wurin hawa buraka akwai abin da ya faru tafiya da aka yi zuwa baitul maqdis akwai abin da ya faru daga baitul maqdis har zuwa sama ta ɗaya akwai abin da ya faru sama ta biyu haka har zuwa sama ta uku har zuwa sama ta hudu har zuwa sama ta biyar har zuwa tafiya kowace kowane zango ba tafiyar shekara ɗari biyar ne amma annabi bai yi minti ɗaya a kowane shekara da biyar haka yake nan da ɗaya kawai tsawai kuwa sa halkus ɗari da ilal haƙi zai da haka duk a wannan tafiyar in ka lura ai munajatin hawa hawa hawa ne wannan munajatin kaza wannan munajatin kaza wannan munajatin kaza to dukkan wannan ilman na addini a wannan tafiyar annabi anan ya karbo su
Zul'amini.
Soke na rantse da sirrin amintaccen Allah.
Mazaruhu.
Adama ziyartar Annabi Muhammadu da ke Madina.
Yan shaka ne.
Wallahi da wannan maziyarta za ta yi nisa gare ni, ni ina Senegal, Madina tana can kuma gashi sai an hau jirgi sai an tsallake tekuna da duwatsu.
Wa mashaduhu.
To ka sani maganar Annabi Fil qalbi.
a cikin zuciyata.
Laisa bi sariki.
ba bane mai canzawa dan jirgin sama dan dan akwai milamilai da wato duwatsu da tekuna da dazuzzuka sun sa nisa ya afku tsakanin Senegal da Madina to ai shuhudin zatin ma'aiki a cikin zuciyata nan ba zai canza ba. ba nisa wannan Madina ta je ta nisan annabi kuma yana nan gari ba shi kenan ba
Habibu ila ila arshi.
sai ya ce manzo Allah shine masanin ubangijin al'arshi Imman.
tun da daɗewa kamun ai komai da komai Uhibbuhu.
nake son annabi Muhammadu. Eh, Wa azkuruhu.
kuma tun da daɗewa nake ambatan annabi Muhammadu, Yaumi.
wato, na ambaci annabi, wa azkuruhu ina ambatan manzo Allah, sallallahu alaihi wasallama, yauni a cikin zamana cikin barzakhina wannan yomi din shi yana magana zaman da yake a kabari a yanzu magana da yana da rai sai yanzu wa azkuruhu yawmi ina ambatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halarar barzakhina a cikin alamin barzakhina
Kamsi.
kuma kamar yadda na ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa amsi wato zaman da ya a duniya ke jiya wa amsi zaman da manzo da shehu a cikin alamul arwahi na ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ambaton shi a barzakina kamar yadda na ambace shi a alamul arwahi shine jiya wa anihi da kuma tsazu zaman da nayi a duniya na ambace shi ina ambatan sa a kabari na kamar yadda na ambace shi tun alamul arwahi kamar yadda na ambace shi jiya a duniya ko ɗazu a duniya
Habibun.
manzo Allah masoyi ne Khalilun.
manzo Allah bada'i ne Khatimun.
ai annabi shine cikamakin annabawa Wa mukaddamun.
kuma annabi shine abin gabatarwa cikin su gashi shine karshe kuma shine farko to anan wannan khatibun muqaddamun anan a filin fatiha da salatul fatiha anan suke al-fatihi al-khatim al-awwal wal-akhir shine ma'ana Allah shine al-awwal al-akhir annan kuma al-fatihi al-khatim shi yasa alaƙar da ke tsakanin fatiha da salatul fatiha ba wanda ya san ta sai Allah akwai cikakken alaƙa tsakanin fatiha da salatul shi yasa in mutum ya yi fati ya yi sa'a ya Allah ya masa muwafaqa kai masa fatiha da salatul fatiha to kakarsa ta yi ta fati kwarai da gaske saboda fatiha take ɗauke da asiran sunan Allah biyar salatul fatiha take ɗauke da asiran sunayen Allah biyar fatiha take ɗauke da Allahu ar-Rabb ar-Rahman al-Malik Allahu الرب الملك الرحمن الرحيم أتكلم فاتحة رب الفاتحة تكون كده الفاتي الخاتم الناصر الهادي سيدنا محمد هذا منه تو جايبير جايبير في الله يقول ما وقت يدل صلاة الفاتحة وتلك عشرة كاملة to shi kenan ka ga magana ta kare
Karimun.
kai annabi mai karamci ne wato karimu annabi mai karamci ne zai ba ka yi ɗauki kayan ya kai ma gida ya ma godiya kuma shi ne ma'anan karimu wanda zai ba ka kyautar kuma shi zai kai ma gida sannan ya ma godiya to karimu ce to da kamar zalla sallallahu alaihi wasallam kana gani dai ga nan han makiyansu shi makiyansu shi ke ba su sa su cikin daula malam to alkarimu ce Kulquhu.
yau ce kaga ɗabi'un manzo Allah Azimun.
suna da girma Inda arifi.
annabi mai albishir ne ga muminai kuma annabi mai albishir ne annabi mai albishir ne ga musulmi annabi mai albishir ne ga muminai annabi mai albishir ne ga musulmai annabi mai albishir ne ga siddiqai annabi mai albishir ne ga kudubai annabi mai albishir ne ga jami'ai annabi mai albishir ne ga afradu annabi mai albishir ne ga agawasu annabi mai albishir ne ga barazihu annan ne albishir ne ga sahibin kai ne
Nazirun.
sannan nan ne gargadi ne ga kafirai annan ne albishir mai gargadi ne ga munafukai annan ne gargadi ne ga wahabiyawa da sauran shugabanninsu
Aqibun.
sannan annabi shi ne na ƙarshen annabawa Bihi.
wato da albarkar manzo Allah Ja'ala al-furqan.
alqur'ani ya zo mana Wa sana'uhu.
cike da yabansa alkur'ani baki ɗaya cike yake da yaban annabi duk wurare duwa da kake ji ba su fassaru wannan wasu asirai ne da ke tsakanin Allah da annabi yasa ba su fassaruwa amma masu fassara su sun san su za ka ji da yawa Allah ya kawo abubuwa a Qur'ani wasu abubuwan kuma za su fassaru amma ba ka san da wa ake ba yanzu misali ka duba cikin suratul nabi din nan da yawa za ka ji kamar wasu ne kitabin masbur yurakin manshur wal baitul ma'mur a ce wani daki ne a can sama wai sai ta gawa duk gaskiya ne amma akwai magana wal baitul ma'mur was saqafil marfu annabi shi ne as-saqafil marfu sunan shi duk kirari ne ake nan zai rakan mutum da gane sai dauka na abu ne daban annabi shi ne ruhul halitta daga annabi ba kuma sai Allah ba abin da yawa annabi rumfa shi yawa halitta rumfa ba shi
qada sahaiti wato alqur'ani ya zo cike da yaban annabi bayan sofi ibrahim da sofi musa da sofi idris duk sun zo shine ba'da sahabi bayan littattafan da aka saukar wa annabawa duk sun zo cike da yaban annabi to alqur'ani ma da ya tashi zuwa sai ya zo cike da yaban annabi duk halaftu yaminan ibrahim ya ce na rantsi rantsuwar da in ba haka ba zan yi kafara na rantsi rantsuwar da ba ta bukatar kafara kafara ba zai biyo bayan ta ba na yi wannan rantsuwa innahu cewa manzon Allah ad-dahra wato tun azal har na yi rantsuwa rantsuwar da babu kafara bayan ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mufradun shi kadai ne saboda tun ran da annabi ya kadaita Allah shi kuma Allah ya kadaita kowa kuma wanda ya kadaita annabi shi ma sai Allah ya kadaita sai Ibrahim ya fi kowa kadaita annabi idan ke cewa wala abdu haqqan wala namu ajibi annabi shi kadai ne bawan Allah na gaskiya kowa bawan annabi ne kowa bawan annabi ne
salata ta sai Ibrahim ya ce ba zai taɓa zuwa ba an yi sanna a biyanta manzan Allah bi tarihi da wani sabon annabi ba zai taɓa zuwa ba har abada a ce ga wani sabon annabi ya zo bayan Muhammadu Rasulullahi sai ya ce ba zai taɓa zuwa ba na ta atta wannan lamari ba zai taɓa zuwa ba an yi sanna a biyanta manzan Allah bi tarihi da wani sabon annabi a ce ga wani annabi ya zo bayan shi. ba zai yi ba wa inna li kulli al-anbiya'i sai ya ce ka sani cewa dukkanin annabawa suna da tawariqan khawariqul adat dukkan annabawa suna da mu'jizoji wanda ke keta al'ada wanda yake yana ba da tsoro wanda in ba su ba wanda zai iya kad hazaha sai ce ka san inda suka samo ta kuwa inda ka sani ba bari mu gaya maka kada haza hakika sun tattaro wannan mu'jizoji nasu min al-mustafa daga wurin abin zaɓin Allah daga cikin mu'jizozin annabi suka dan ɗebo wani abu kullu karishi duk abin da suka kamfata na mu'ujiza wato duk abin da suka yi cirani daga annabi ne duk abin da suka samo daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam shine mai abin duk abin da wani annabi ya yi to daga wurin annabi ya samu ba haka ce ka baka karamatun da li ahli wilayatin fa minhu ulilu ma ulilu li yuhmada haka nan yadda ka ji wannan mu'jizozin to haka karamomin auliya uma duk walin da ya ga yayi wani abu karka dauka shi yayi kuma da yawa aka ɗauka cewa waliyi kan tumbatsa ne kawai ce bari in nuna karama ba haka ba tsabar girma ne kawai karamar yiwuwa take yi duk wanda kaga in wali ne ya nuna karama da gangan to bai yi girma ba yanzu ta gana ce wali da karama kamar mace ce take haila ba ta samun ƙarfi sai ran da wannan haila ta yi to in wali yana nuna karama to to to akwai matsala saboda haka bijirwa yake kamawa yake to wannan karamomin da waliyan suke nunawa wato duk daga wurin annabi saboda haka za ka samu wali ya raya matacci an yi haka ba ɗaya ba ba biyu ba sai ibrahim matattu ne ya raya dukkan mu matattu ne ya raya mu to wannan rayawa ma nan akwai kuma rayawa wacce take hifka wacce wacce take rayawa din to akwai kuma yanzu akwai wani daga cikin waliyai saurayi ne haka an zo masallaci ranar juma'a an zo an zazzauna sai wani kasan duk inda mutane suke za ka samu akwai yan rikici kawai ya taho ya take wannan ya take wannan ya shigo da ya shigo cikin mutane ya zauna ya ɓata rai zai mana shi ga babba shi kuma wannan yana zaune saurayi ne haka har yana zama sai cikin sai murɗa gudawa ga shi wuraren da ya tsallako kamun ya tashi yi wa bai hankali ba sai ya zubo a wandai haba idan sai ya sai mu tsubu sai wannan saurayi ya taba shi a kira sallahu na albarka ma ana cikin damuwa ku ce wallahi kuwa akwai damuwa ya ce to masha Allah da ya ɗaga riga su haka yake leƙa da ya leƙa ce za ta ga bayan gida shiga ta kai bayan gida ce shiga kai bayan gida kai alola kai tsarki kai alola ka fito kai sallar wallahi yana ɗaga riga kai yana fito ga bayan gida komai da komai gashi ya shiga yi kayan gida yi tsarki yi abubuwan sa amma yana ta abin nan zai ɓata kan ga lokaci yaro ya ɗan leƙa tauyar rigar da ta kai sauri ga liman nan zai fara hudu ba ai eh sauri ita in ta gama ka gaya mu yana gama yake na gama yaron mai dan daga malamin din ku sai gashi a inda yake zaune bai tashi to wa inna li kulli al-anbiya'i khawariqan min al-mustafa kazaka karamatun li ali bilal haka walitta kama abota haka karamomi na abota walitta su ba duk daga annabi sai da ka gurgurdan yanda ka gane annabi gurgurdan yanda kake san shi to gurgurdan karama ita karama ba wai sai ta fito haka ba karamomi hawa hawa ne akwai wasu daga cikin waje ana kiran su rijalu inqilabul ayani duk inda ka sai da shi umanci da taurin kai za su iya maganin wallahi sallah ko iblis ne kai yadda ba kai arba da su ba za su saukar da kai cikin natsuwa akwai daga cikin su wata ranar makirai suka shirya aka ji a kawo giya wai an kawo mai hajiya yana karatun Qur'ani saboda a haɗa mai makirci an shirya makirci iri iri ba a yi za su to a kawo mai giya sai a ji a gawa sarki a ce ga abin da shehin nan da ake cewa ai wani ne a shi munafiki ne ma a shi hajjiya yake da aka kawo masa giya yana ta karatun shi bai tsare ba kawai sai ga dogarai an tsaya kan shi ta ai sarki ne kuma a shi haka kuke kuma a shi ma har har shaya ke ita kamar yaya ita ai jiya sai aka ce ga ta nan kuna waɗanda suka kawo ba ai ga ce ga yanin a gaban mu ya aika aka sayo mai to yana cikin wasu waliyai da ake ci da su rijali in kilabul ayani sai ce wallahi ba jiya ba ta kindirmo ne ai da yake kindirmo ne wallahi da aka ɗauka ana zazzage a kwano da kauri yake fita da kauri yake fita to shehu tijjani shi ne shugaban rijali inqilabul ayan shi ba maganar nono ko bai da jiya nono ko ku ne mazajen da yanzu idan suka ganga ka sa bakar riga ku yace wallahi dazu na gawa ne ya sa farar riga to a ba fara ya sa baka yace billahi da bi fara ya sa ka ke riga za ta koma fara to irin waɗannan bawiya za su bai da lalatacce ne shi ne makamin da shehu tijjani mai da su uluni ya zama wali kudu yana tsakiyar fashi kawai shi kare zai tijani canza shi kawai shugaban masu menene ake ta ilimin kimiyya sayin duk wani ɗan sayin bayan shi tijani radiyallahu anhu ba haka abu ne